الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد alhamdulillah mun gode Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka ta mu albarka yau muna 26 ne ga watan 8 alif 2017 mun sake dawowa don ci gaba da karatu mu na littafin alburda na imam al-busiri radiyallahu anhu wadda yau za mu tashi akan alfasl sani fi tahziri min hawan nafsi a wasu nuskoki kuma في الترهيب من هوى النفس ودا بمشيئة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه ذا مريرا daga bisani kuma sai mu fassara tare da yin bayani daidai gurgudu insha Allah bismillahir rahmanir rahim as-salatu was-salamu ala al-fatih khatim haqq tadrihi min jahil azim
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما ادعوت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الكلب كلهم ولا أعدت من الفعل الجميل قراء بيت ألم برأ في غير محتشم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الكلب كلهم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدالي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الكلب كلهم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدالي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برد جماح من غوايتها كما ترد جماح الخيل في اللجوم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفئنه ينفطم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها وآذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ترك كلهم وراعي هواي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرأة فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير ترك كلهم اغفر لنا الذين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما
ربنا اغفر لك بالحق والحاج الى صراطك المستقيم وعلى اله يقتدر بكتاب المجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفصل الثاني في التهذير من هوى النقص wannan fasali na biyu ya zo don bayani akan tsoratarwa bisa bin son zuciya kai mai karatu wanda yake sauraron wannan littafi abinda wannan fasali zai tattauna a kai shine tsoratarwa a bisa bin son zuciya wannan shine abinda bayan Allah sufaye suke tsayin daka kullum su ga sun yaƙi wannan abu shine son zuciya makaranta suke da shi mai mataki-mataki daga mataki kaza ka haura mataki kaza ka haura mataki kaza a kawo zuciyar taka jinya a kwantar da ita in ya kama ƙwayoyin magani za a bata a bata in ya kama allura ko allurai za a yi mata a yi mata in ya kama hadda abin da ya shafi ruwa za a ɗaura mata na drip a ɗaura mata in ya kama ƙarin jini a yi mata in ya kama fiɗa tiyata kenan a yi wa ran tiyata in ya kama yanke wani gaba za a yi a jefar a yanke duk abin da ya kama dai wayannan bayan Allah likitocin zuciya suna yi wa zuciya wannan saboda haka son zuciya idan mutum ya yi garaje ya sakan masa linzami kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin wannan karatuka namu to mutum dan ya halaka Qur'ani yana cewa afara'aita man ittakhadha ilahu hawehu wa dallahu Allahu ala ilmi sai ya zama maka Allah son zuciyar naka sai abin da ya ga dama ya gaya ma za ka yi don haka shi yasa sufaye suke aiki na gyaran zuciya wadda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat sala al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu hadithin nan dai wadda kullum ana karanta shi jiki akwai wata tsoka ɗungurungun a gangan jiki wadda idan ta gyattu dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci kuma ga baki ɗayan jiki ya ɓaci in ba ku san wannan tsoka ba ita ce zuciya ita ce zuciya ita ce zuciya shi ya sa shi nafsu a wurin sufaye wato yana da bambanci da auren sauran mutane auren sauran mutane wai suna kiran zuciya din nan ko dai wato wani jini haka ko wani jini ne haka a jikin ɗan adam da yake gudana ko kuma kafa ana cewa nafsu ana ce masa jini ana cewa nafsu ko ko a littattafa na fikir za ka gani nafsu jini wai ba ta da jini mai gudana sai ka ga nafsu sa'ima sun ko da sauransu shi gangan jiki ɗin gurungun ɗinsa ma ana kiransa nafsu to ruhi shi ma nafsu ne ana ce mai nafsu to a takaice dai shi wannan nafsu bayan Allah salihai sufaye sun masa yana da maratibu wannan gaba da aka tashi da ita a farko da aka ce fa inna ammarati bisu'i lallai ka sani mai yawan umurta ta da mugun abu ita ce rai kenan matta'azat ta ijin wa'azi mai yawan umarta ta da mummunan abu da aikata mummunan aiki rai kenan nafsu matta'asat kaga an faɗe ta ne kawai a rufe fa inna ammara tibis su ana nufin annafsu ne domin in an tafi an tafi an tafi cikin karatu can gaba zaka ji ya ce wan nafsu ashe ita ake nufi kenan katifli in tuhmilu shabba ala hubbir rada'i wa in taftimhu yanfatimi ashe rai ake nufi nafsu ake nufi shi yasa a nan ɗin ya ce fa inna ammara fi bi su'i ai an hiya an nafsu kenan to tana da martabobi maratibu kamar haka rai a farko na kowa tana a matsayinta na farko shine ammara a rike wannan fa yana da muhimmanci kowa ya san wannan maratibu na nafsu da farko ammara ce nafsul ammara shine faɗin Allah a cikin suratu Yusuf kuma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu to wannan kenan menene nafsul ammara ita ce wadda duk a wurin yake matsayinsa ransa take a gun to rain ba za ta taɓa umurtansa da kyakkyawan abu ba har abada shi mai ran ne zai leƙa rijiyarin nasa ya ce masa ya in fada ciki mai ran shi zai riƙe wuƙa fa zai ba da aro za a yanka rago ko wani abu sai ce ya in taɓa a ciki na ba zai taɓa umartansa da abu mai kyau ba ran nasa fa zai ga uwarsa fa wanda tafi son safa a duniya ce ya wannan ya ta mutu haka dai ɗansa ne fa zai aika ya je so abu bayan titi ya ce ya ya je mota ta doke shi ya mutu a hanya ya ga wani ko kawunsa ko wani yana tafiya akan abun hawa ya ce ya ya tafi yanzu ne ya je ya faɗi ya kakkarye haka dai ita take amma ra kenan ya in je aikata kaza ya in je in yake son kai haka ita ka aikin ta kenan in dai a wannan mataki nafsun ka yake to kullum umurni da mummunan abu kawai yake amma ra kenan to gyara ta ake yi gyara ta ake yi ita nafsu ba kaman sauran wato karfi ne da ita abinda take so din nan in dai kai garaje ta saba da abu to ko to fa juyar da ita yana da wahala shi yasa nake kawo kullum baitin shi Usmanu da yake cewa boyi ne yonki mu on ko di yonki acca ta ko woyi ku sabarwa rayukanku in ji shi Usmanu dan fodi radiyallahu anhu abin da yake mai kyau domin rai baya iya barin abin da ya saba ammara kenan na biyu idan kai kokari sai ta bar wannan gurin sai ta koma martaba na biyu shine lawama sai ta bar ammara ta koma lawama to ta dan fara yin kyau kenan lawama shine mai zargin kanta rai mai zargin kanta wancan ba mun ce ammara ba وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء قايشان أنس القرآن تو لواما ما هذا akwai nassin qur'ani da ya magana akan wannan martaba na nafsu haka kawai in yayi abu sai ta zargin kansa anya wannan abu ya kyau ko anya an kar Allah ya karba ko anya ya ta zargin mai shi la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama kaji nafsin qur'ani bin nafsil lawama rai Allah ya ce ina rantsuwa da rai mai yawan zargin mai ita daga nan in an kai ta makaranta ta auliyaullahi aka yi trena ta akan mata ladabi aka mata tarbiya tana ta zargin kanta in ta yi abu ma ba ta yadda ya yi kyau ba anya Allah ya karɓa kuwa anya ta ta zargin kanta to daga nan in zargin kanta yayi yawa sai kawai ta samu ilhami daga Allah amma ta ilhami sai ta kama ambaton Allah kawai mulhama kenan annafsul mulhama daga ammara sai lawama sai mulhama mulhama ita ce ita ma qur'ani yayi magana kanta Allah ya ce qad man zakkaha wanda duk ya bayan ya rantse da rai din kenan ko wa nafsin wa masawaha Allah ya ce ina rantsuwa da iko na wato da rai da rai wa masawaha da iko na da daidaitar fa alhamaha Allah shi ne wanda ya rai ya yi wa rai ilhami fujuraha wa taqwaha fa alhamaha nafsul mulhama kenan da an mata ilhamin nan ba abin da za ta kama sai zikirin Allah kawai nafsul mulhama kenan da ta kama zikirin Allah kuma sai nutsuwa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله شيكنا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب تو daga mulhama sai ta koma mutma'inna النفس المطمئنة rai wanda ta samu nitsuwa da zikirin Allah da ambaton Allah ala bi zikrillah tatma'innul qulub sai ka ji Allah yana cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna to daga mutma'inna to sai ta koma radiya shine hawa na gaba ya yi to nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan sai ta koma radiya daga radiya kuma sai ta koma hawa na gaba shine mardiya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan sai mardiya to an kure fa daga nan kam tana ciruwa daga mardiya sai ta koma kamila ta gama cika kenan wannan su ne matakai na nafsu to akwai wa'insu mukamai kuma wato a hawal na rai ɗin kuma guda biyu ba su da kyau guda biyu kuma masu kyau ne su ake nema aje a hawal ne su kuma ake kiransu na ɗaya rai zai faro ne yana a nafsaniya daga an tsago daga nafsu ɗin kenan nafsaniya shine wadda shehu yake cewa shehu sumanu ɗin yake cewa boki ne yanki on koɗi yanki accata kowi a sabarwa rai abinda shi da ƙarfi yake in ya tashi umarninka ba kai saka saba ba ba kai saka saba ba in dai ranka yana yanayi na nafsaniya ne subhanallah ai in yace kai kawai ka ce kawai sai kai in yace ka auka kan sabo sai kaga kai kawai kana hana shi inna ba ka isa ba ka isa ka hana shi ba kawai karfi ne da shi jazibiya mai karfi yake da shi shi yasa zaka ga wani kawai ya tashi ya dauko wuka ana kai kai kai ana kama kashi na san kankara ya luma wani kawai to yana mukamin ne nafsaniya kenan to in kai rigima da shi kai kokari ka kai shi makaranta aji daya to sai a yaƙe shi a mai da shi shaidaniya daga nafsaniya kana jin shaidaniyan ta fi dama dama shi rigima za a yi ta yi tashi ka je ka sha giya ce ni in sha giya ka ji ni mujirmi ne ko fajiri ce o o gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to karka karka gaskiya ne da gaskiya ne kai ba mujirmi ne kai ba kai ba kai ba kai ba haka ne haka ne to ka je ka nemi mata ce ya zai ni fasiki ne ce a a kai kai kai ba fasiki to ka je kai ka yayi ta zuga ka ku ta ja'in ja ku ta kai kawo shi wurin yanayi na shaidaniya din nan rigima mai shi yake da shi amma nafsaniya da ya ce kai kawai ba kai saka ka ce ba za ka yi ba ma kawai sai kai- sai ka ga ka tashi kai kawai amma shaidaniya kewaye kewaye za ku yi kai da shaidan ne ya ta sa ka ya ce kai kaza in ka iya ce ma eh to gaskiya ne gaskiya ne haka ne to kai kaza sai ya zuga ka ya sa ka yi sako ka yi sai ta ai a yau ba kamar ka a- a- a a- a salihanci ai sai ya sa ka ka dare ka hau shikenan sai ya nada ka kai ne ka fi kowa tsoron Allah ai duk angon ku ai ba wanda ya kai ka tsoron Allah ai sai ka ji da gaske ne sai ka shi kenan ya gama da kai in yayi taurin sabon Allah ya iya gama da kai to sai fito ma a ta bangaren ya nuna kai mai tsoron Allah ne sai ka yadda yanzu yanzu sai ka hau shi yasa da kaji kafi kowa kirki kafi kowa tsoron Allah to shaidaniya ce sharrinta ne duk yadda kake duk yadda ka- kake da tsarki ka ji kai din nan kai ne ka kasa kowa zamowa na kirki to ka gama da wannan gurin kenan ya zama ne kana jin kamshin yanayi gaba na uku kenan shi ake nema shi ne malakaniya daga nafsaniya sai shaidaniya sai malakaniya in ka yaƙi ranka malakaniya zaka wani wa- mala'ika ne Allah zai halitta ya ajiye shi a cikin zuciyarka sai ya ce ma tashi kai sallah sai ya ce kai wallahi gaba daya in a gaji nake wallahi kina wace ce sai sai to to shikenan to ko da dai ko da ko zikiri dai shi kai ba ba shi zai motsi ba ko zikiri dai kai ce kai gaskiya gaskiya shi ne a kai mana haba haba haka za ku yi ta yi ku yi ta yi dai har dai ya sa ka samu kai dai wani abu dai wanda za ka dai tsira a gobe kiyama haka za ku yi ta kewaye kewaye shi ma to in ka samu ka je wannan wurin to ka yi tsira na ƙarshen shine wanda ba kowa ke samu ba sai kummalu bayan Allah wanda suka cika shine rabbaniya wannan sai bayan Allah sai irin su shehu dahiru radiyallahu anhu rabbaniya kenan su ne wanda in ba sa aikin da ma ba ba na ba na ba na kirki ba su kai kuma kana nan bai na zalika ba taji bai na zalika sabila wai da rana a ganka kana dan taba wancan wata rana a ganka kana dan taba wancan in shaidaniya ta ja a ganka a can in malakaniya ta ja a ganka a can kana ta kikir kikir dai haka dai kake tafiya to in ka samu ka hau can rabbaniya ka bar wannan nafsaniya ma ba ba ruwanka da mai mai kyau nan kuma nafsaniya kawai mummuna kawai Hmm. malakaniya wurin kokuwa ne shaidaniya ma wurin kokuwa ne rabbaniya babu mu- babu mugu ka kai makamin hafaza bayan Allah auliya wadda suka Allah ya sa suka yi, eh, wato mahfuzai wanda su suka yi kokari har suka kai Allah ya kare su ba su a yini ba a ganin su a harkan banza to haka abubuwan suke maratibu da kuma ahwalu na ita rai fa inna maratibi su'i lalle a sani mai yawan umarta na da mummunan abu ita ce rai matta azat wallahi ta ita karbi wa'azi wato da aka ce muhattanin nusa lakin lastu asma'uhu innal mu'ibba anil uzali fi samami karatun mu da muka yi a baya in hamtu na sai a shaibi fi azalin wa shaibu abadu fi nusin an tuhami wai kamar an tambaya me yasa ka shiga wannan yanayi ce fa inna amarati bi su'i ai mai yawan umarta na da mummunan abu ita ce rai matta azat ta ki ta karbi wazi amma ta wa'azi amma ta wa'azi ta ki ta karba wane wa'azi ne ta ita karɓa wani gargaɗi ta ita gargaɗu da shi wato bi nadhiri shaibi wato akwai mai gargaɗi shine furfura ya zo ya mata gargaɗi cewa fa an fara buga ma ƙararrawa kwanakinka sun fara yin bye bye na duniya zaman gidan duniyan ka ya fara bye bye amma sai ya iya karɓi wa'azi wa'azi ne da babban baki amma sai ya iya karɓi ya ji biza naziri shaibi kenan gargadi ta hanyar mai gargadi wa'azi ta hanyar mai gargadi shine mai ashaib furfura wal harani da kuma tsufa biyun nan manya manyan masu wa'azi ne duk wanda ya gansu sun kawo mai ziyara dai to ya sani fa ana masa kaɗin ƙararrawa lokaci ya kusa ya natsu amma ya iya ji wai me yasa ne ya ƙi ya karɓi wa'azin yace min jahaliha mana saboda wautansa shiran saboda wautansa da jahilcinsa shi yasa ya iya ji wazi an yi wazi ya iya ji sai na gaba yace wala a'addat min al-fi'l al-jamil qirabayhin alamma bi ra'si ghayra muntashimi wala a'addat kuma ita rai ta rantawa ta ita tanadi me tanadin shine kira baifin shine garar baki garar baki an gane wala a ta ita tanadi na me kira baifin garar baki wanne ne bakin ne kam ai baki ne a lamma bi ra'asi wanda wato bako ne da ya sauko akan kaina shine furfuran ai malam bako ne ta ki ta yi tanadin ta yi tanadi na kira baitin garar baki bako ya sauko a kaina amma ta ƙi mai hidima irin hidiman da in bako ya zo inna ake mai kuma bakon gashi nan gaira mota shi ne mara kunya ba yi da kunya bakon da ya sauka kai na ɗin ba shi da kunya ka san bako in an mar garan baki aka mai ya zo ka zo misali in dai ba wai mara kunyan ba ne kai ma ka zo daga zuwanka mutum hankalinsa ya fita daga jikinsa ma ya tafi ya siyo wannan aka siyo kaza habba kamila aka yi wannan aka kawo kayan shaye-shaye na halalfa eh ka san an ce shaye-shaye aka yi shiru to sai wani ya dauka ko kwalban kwalaben giya ne a'a irin su juice na exotic din nan da abubuwa na sha aka haɗo shayi mai kauri a yi wannan a kawo farfesu a yi akai gara baƙi dai daidai yadda ake so na isan bukata gobe ma da aka waye gari aka ma haka jibi ma aka ma haka ai inda kana da kunya kan sai ka ce to ba Allah fa zan wuce gida ya ta har za ka tafi ce ai wallahi zan tafi to wannan shine bako mai kunya kenan to amma shi wannan bai da kunya shi furfura in ya sauko baya baya tafiya ya ishe kama in kai gargar yanzu sai ka gana gayyato ma danginsa su ma ko sai ta gayyato wasu maimakon shi din ya zauna shi kadai amma ina sai ta gayyato ma baki kala kala kan kankara ba sai su gaje gidan naka gaba daya to haka gairan mu ta shi ba shi da kunya ba nawa wani mai jin kunya to wai wani irin garar baki ne wai bai tana daɗin ba ya ce a minal fi'lil jamili mana wanda shi ne kyakkyawan aiki mana ai da zaran furfura ta sauko ma ta jiro ma aka to abinda ya kamata ka yi ka shiga taitayinka ka kama aiki na gari shine garar baki da ake yi wa furfura kyakkyawan aiki aiki na gari shine min al-fi'l jamili na daga kyakkyawan aiki gaira mutashimi aka ce anan ko anuskar ku to gaira mutashimi ya halatta a ce gaira mutashimi ya halatta a ce gairu mutashimi ya halatta a ce gairi mutashimi in ka ce gaira mutashimi to ya zama hal mun karanta hal da ku a nahau hal ne na fa'ilin alamma birasi in ka ce gaira mutashin yadda ya zo a wannan nuska kenan hal ne na gaira mutashin na fa'ilin gaira na fa'ilin alamma shin gaira din amma in ka ce gairi alamma birasin gairi mutashimi to nan kuma sai ya zama sifa ne na daif na daif sifa ne na daifu ɗin in ka ce gairu mutashimi kuma sai ya zama khabaru mubtada'in ne mahzuf na wato shine wa wa huwa kenan ma'ana wa huwa gairu mutashimi wa huwa gairu mutashimi wa huwa gairu shine khabaru mubtada mahzuf din wa huwa gairu wa huwa gairu to haka duk yadda aka karanta wata rana in ka ji wani ya ce irabaitin alamma biraze gairu mutashimi karka damu ko gairi mutashimi karka damu in kuma ya faɗa yadda nuskar ka take gaira mutashimi duk dai ya halatta harshen larabci da haka bawan Allah daga da mu ake duk wanda ya ga furfura a kansa ana zaune kowa asalin kansa faɗi wuluf ne to ran da duk ka ga bako akan kayinka to sai kamar tanadi ka fara mai garar baki in kaki kuma hatta zurtumul makabira to za ka je ka yi sharha a can law kuntu a'lamu anni ma uwaqirhu katamtu sirran badani minhu bil katami to kaji ya gama yace law kuntu a'lamu da dai na sani na zama na san anni ma uwaqirhu ni cewa bazan girmama wannan bako nawa ba da na san barin girmama shi ba shi wannan bako da na yi furfura kenan da ya sauko ya zo min a matsayin bako da na san tun farko ba zan iya girmama shi ba in margarar baki to ka samtu sirran badali minhu da na ɓoye wannan sirri da ya bayyana mini daga gare shi shi wannan bako nawa shine furfura bilkatani da na yi ta hanyar yin masa umshi an gane katamu wato wani abu ne da ake cewa a makasha wanda ake hada shi da lalle sai a kumsa gemu in yayi fari sai a kumsa sai kaga ya canja kala akwai dattaɓe da suke yi to ya samu asali tun zamanin sahabbai ana ɗaura gemu wannan a makasha ɗin hada da lalle a dama a kwaba wani wani iri ne haka iri ne sai a nika shi a daka shi a nika shi a haɗa shi da lalle sai a ɗaura yana nan kamar yadda dice ɗin nan in an ɗaurawa kemu kawai sai ka ga rine kawai ya canja kala ya dawo ya dawo ja ko baki haka to yace Allah da na san zai zo bakon nan ya sauka kaina in gagara mar garar bakin nan ma'ana ayyukan kirki na zai yi kai na zai fari ban tsaya na aikin kirki ba to da na boye shi kawai ka tantu sirran badali mino birkata ne da na kumsa da na mai kumshi sai zama ba a ganin farin gashi ha to ga farin gashi ayyuka na ba kyau kam ai da na san haka zan zama ba zan yi aiki mai kyau bayan ya sauka din da he boye shi kar a ga farin ma'ana sai ban yi aikin kirkin ba saboda me na riga na ɓoye sai samu ma'ana kamar yadda borori dai fulanin jeji suna da wata al'ada wai ran da mutum wai zai in zai kafa gemu sai an yi biki a yanka shanu a yi tara jama'a a yi yadda ka san ake suke bikin saukan karatu haka dottaɓen su na da in mutum zai kafa gemu haka za a yi bukin wane wane tiggi ware to daga nan fa ba za ka ji yana ƙarya ba ba za ka gan shi a harkar banza ba da shedanci da sauransu wasa irin na yarunta duk ya wuce wannan wai daga ran da aka yi wannan bikin ya kafa gemu shi kenan to yace da na san wannan bako zai zo ban samu na mar hidima ba na mar garar baki to wallahi da na boye shi da da wannan ta hanyar yin kumshi kamar yadda ake daura lalle mata suke kumshi din nan ko to da na mar kumshi na canja kalan gashin kawai shikenan don nayi don ban yi aikin kirki ba ma shikenan dan dai ba a gafarin gashi a kaina ba amma a gafarin gashi a kanka ka ai littafin da muka fita ya gama maka wahal badal mashibi min ruqadi yanzu bayan ka ga furfura a kanka kuma akwai wani bacci da ya rage ma bawan Allah sai tashi ai sai kwana sallah ai kaga karka ji kanka baki wuluk abun da ya samu sauran kai ma zai same ka wata rana zaka nemi kwaya ɗaya baƙi ka rasa wallahi time na zuwa wani bawan Allah malami a Kano yake ba da labari yake wata rana irin wannan munasaba wani ba wayansu mutane sun je ziyara Niger da suka je suka sauka wata anguwa kai wani sai wani mutum sai ga wani a cikin bakin sai haibar ta kama shi sai ce Allah bawan Allah ni da za ka yadda Allah sai ka je gurgurdon kwanakin da za ku yi nan ka je ka yi su ma masauki a gidana to wani da shi sai je mutumin irin ziyara ce ta kai su dai Nijar malamin firamare ne shi mutumin haibar sa sai kama ne ya kai shi ya mara masauki daga kai shi ya ce kawai sai ya ya sa aka yanka man rago akan hidima mala kullum sai an yanka mar kaji har suka tafi ga damu fura nono wane ne haka hidima har ya dawo ya ta godiya bawan Allah na ce wallahi ne haka kawai ka shiga da na wata rana da zan da Allah zai bani dama dai to sai na kawo ma ziyara har Kano daga Nijar shi nan. wata rana malami yana koyarwa a aji a class primary sai ruwa ya gir sai ya ɗauka lokacin wata ta yi nisa ba albashi ya ɗauka yalo ya ce wane ne sai ya ce wane ne daga Nijar da ake la ina illallah wani lafiya lafiya alhamdulillah ce wallahi gani nan a tasha na sauka a Kano sai ce kash ni kuma gani Abuja gani Abuja a gaban yara ba ya kwantara ƙaryar nan yana ya yana rubutu allo yana kwama da babu wata ta yi nisan albashi ya ce wallahi ni kuma gani Abuja ce ayya kai amma ban ji daɗi ba ce ayya ba damuwa ba damuwa akwai wata rana ai insha Allah karka damu shikenan ba damuwa karka damu wata rana za mu haɗu sai ya kashe wa ya ce yara suka ce malai ya dai kana nan gaban mu kace kana Abuja ya ce ayya yara ba ku san me na dani ba ya dauko labari ya ba su ya ce ai malam busiri ya ce lau kuntu alamu anni fa wa irhu ka tantu sirran badani minu bil katam da wa dan taba karatun lunga ya ce to shi nai ka tamta sirran ba dali minu bil katami yace to na nayi kumshi ne na san ba zan iya ba yayi ba su labari ga rago yanka yace a yau din nan ko tsuntsu ba zan iya yanka mar ba yace ya tauka mini na shi kawo to shine balli bi raddi jima'in min gawayatiha kama turaddu jima' jima'u da khayli bil lujumi to yanzu kuma za a canja za a yi canjin giya ne a wannan baiti za a yi canjin giya za a gwada ma cewa lallai ne wannan baiti yana gwada lallai ne duk wanda yake so ya saita zuciyarsa to sai ya nemo ubangida cikin wa auliya'u wanda zai kama ya rike ya ja shi ya gyara mar zuciyarsa ya ɗaura ta kan hanya madaidaiciya ya ce malli waye zai lamunce mini biraddi jima'in min gawayati ha da juyo da taurin kai na ɓatan wannan rainawa waye zan samu ya lamunce mini juyo da toma ma'ana taurin kai jima'u kenan taurin kai min gawayati na batan wannan rainawa gawayati ha ai dalalati ha kenan toma ma'ana taurin kai waye zai lamunce mini ya juyo min da taurin kan wannan rainawa ta bar wannan taurin kan nata ta dawo ta kama hanya ta bar bata ta bishirya wa zan samu a ga wannan wanda zaka samu dai sai ka samu bayan Allah kenan auliya'u su za su yi ma wannan aiki su ake kaiwa rai da ƙarfi za su juyo da shi su ɗaura shi kan sinki bawan Allah salihi wali in ka zo wurinsa cikin shehunai masu tarbiyyar ruhi shi ya san menene ranka da ya dube ka zai ga me ka dace da shi wani in ya ga girman kai ne da kai sai ya hana ka sa kaya masu kyau ya ce zai ka rika sa tsumma saboda ya ga kana da girman kai ran naka sai an karya ta da haka saka kaya irin na almajirai duk yadda kake jin kanka ya ka hakura ka je kasa ko ya baka kwanon bara tare da fa kana da abinci ya ce ka je kai ta bara kasuwa in ka zo ka ce mai kana so ya gyara ma ranka ce to kai kai ko eh to dauki dauki roba irin na almajirai je ka kai ta bara har girman kan ya karye haka dai kowa da abin da za a ga ya dace da shi za a karya ran nasa da shi malli wa zai lamunce mini da raddi jima'in ta hanyar juyo da toma min ga yawa yake ana batan ita rainawa kama to raddu kama yadda ake juyo da jima'ul khayli wato dawakai masu taurin kai masu toma billujumi da linzami ka san doki in mai toma ne mai taurin kai wai baya biyuwa ka san da linzami za a kar da ja shi a juya shi yadda ake so ko sai ce to waye zan samu ya lamunce mini juyo min da raina daga batanta raina mai taurin kan nan daga batanta kamar yadda kamar turar duli jima'ul kairi kamar yadda ake juyo da toma na dawakai ake juyo da taurin kansu bin lujumi da linzami lujumu jam'i na lijamu na eh ainihi dama haka ne hausawa sun saka ne linzami ai linjami kenan lujumu ai jam'i na lijamu falatarun bil ma'asi kasra shahawatiha inna ba'ama yuqawwi shahawatan nahi shi yasa wani lokaci shehunai da wato da da muridai sai a hankali kaga shi ya daka wa muridi tsawa haka da haka ake juyo da rai in ya ga zaka sake layi da juyo ta ma bombomi da hargowa tashi a kanka kai lafiyan ka ko kake kaza kaza bo bo bo bo bo to ana so ne da karfi za a juyo da ran naka an ga zaka karkata zaka yi wani abu to haka wala tarum kasara shahawatiha kar ka nemi karya sha'awan ita rai bil ma'asi ta hanyar sabon Allah an gane wannan maganan kuwa kar ka nemi karya sha'awan wala tarum kasara shahawatiha kar ka nemi karya sha'awa na wannan rai bil ma'asi da sabon Allah a ce wai rai ne kana so ka karya ta ta zama ta biyu amma wai ta hanyar sabon Allah? A'a ina ko da wasa. Wai misali ne, kasar rai kullum shi abu mummuna yake so ko? Sai ya ce ma, to ka je kai kaza mana, ya gaya ma ranka. Allah in kai sau ɗayan nan, sau ɗayan nan zan baka, bara ka sake ba. Bara ka sake ba, in Allah yadda ka je kai kawai. Rai yana gaya mutum haka mai shi, ka je ka yi jijinan nan sau ɗaya in kai kana ta kai kawai kai sau ɗaya bara ka ƙara bayan Allah da kai ɗaya kawai za ka yi je ka ɗaya kawai da ka yarda ka yi shi kenan ka shiga kenan ba bari ne kana nan sai ka zama shehi a harkan kawai auzu billahi saboda ka kar ka yarda ka nemi wai karya sha'awar rai da barin ta wai ta yi sau ɗaya ta hanyar sabon Allah wai ta yi kawai sau ɗaya shi kenan ba za ta ƙara ba ayya in ka yadda ta yi to ta shiga kenan yanzu ai ya fita ko kan ranka ya ce ma bari kaga yanzu yadda ka matsun nan ba ka abun nan ɗauki mana kawai kai kayan wani fa ko yan kwabben wani ka gansu ya ce ɗauki ka je ka biya bukatan ka sau ɗayan nan ai ba za ka ƙara ba daga wannan ai za ka tuba ai in Allah yadda za ka bari ka yi kawai to kar ka yarda ta sa ka kai wannan wai za ka karya sha'awanta ta hanyar sabon Allah ba a yin wannan za a karya sha'awar rai ta hanyar sabon Allah in na da'awa ka sani shi abinci yi kawwi sha'awatan nahimi ai yana ƙarfafan sha'awan mai zari najim shine mai zari a wurin cin abinci nahima yanhamu nahaman an gane nahima yanhamu nahaman mai zari kenan irin wanda in ya sa a abinci a gaba hasbunallahu wa ni'mal wakil shine wancan wanda muka karanta hadisin tirmidhi din nan kun tuna in akalat laf ko wai mijinta shi in ya sa abinci a gaba sai ya korfe kwano baya bari kawai to ya wannan ta yi asarar miji duk lokacin da ta sa abinci a kwano in ya sa a gaba da shi baya bari haka abun sha ma to nahim kenan mai zari a in ya ga abinci to yana karfafan sha'awansa sai ka ga musamman ma in irin abincin da yake so ne kan ka an kara sai ka ga yawu yana zuba kawai eh ganin wato abinci yana karfafan sha'awan mai zari kaman kura ta ga akuya kawai sai ka ga wuwan lolo yawo yana ta zuba kawai da aka karka ce wai mutum yana mai sabon Allah ne mutum banza ne kuma ka ce wai zaka zo ka karya mar sha'awa wai da sabon Allah kuma ba a yin haka wa nafsu ka tifli in tuhmilu shabba ala hubbi ar-rada'i wa in tafhimhu yanfatil wa nafsu ita rai shine fadi da na muku dazu kenan fa inna amarati bisu'i ita ce an-nafsu kenan wa nafsu domin ita rai da muke magana akan ta nan ka tifli ai kaman jariri rai yake shi jariri in tuhumilu in ka kyale shi in ka kyale shi shabba ala hubbin radai sai ya zama saurayi yana bai bar son shan nono ba maman babasa babasa in tuhumilhu in dai ka kyale shi ba yanke shi ba ba yaye shi ba to shabba ala hubbin rabai sai ya zama saurayi yana nan yana son shan mama har har amar aure sai ya zo ya yi wuce fininsa ya zo ya ajiye sai ya ce bari in zo ya idan za ka je baba ya ce Allah ne je shan mama ne ko a jikinsa kuwa in dai ba yaye shi ba amma wa in tufdimu eh wa in tafdimu in ka yaye shi yan fadini sai karbi yaye yan faɗi mi ai ala wazni in fa'ala ko yan faɗi mu yan faɗi in fa'il ko to haka wato rai shi ma haka yake in ka hana shi aikata sabo da ƙarfi sai hannu kawai yadda ake yaye yaro ya yayu in kuma ka bar shi babu ranar da shi dai kam zai ce ma kai ya kamata fa ka daina babu rana in dai rai ne kam da kan kana jira wai wata rana ranka ya baka shawari wai ka daina sabon Allah babu rana kawai hana shi kawai wannan shine babban misali kuma wannan ana rubuta shi wa jariri wanda za a yaye wannan baiti da shi ake maganin yaye in an wani ya zo ya ce ma zai mace za ta yaye ɗanta rubuta gaba bakwai wanke ba su kwana uku ana rubutawa Allah da yaron zai manta da zai za ku yi mamaki ba zai ta ihu ya ta ihu yana ta bi sai an sa maɗaciya a nonon maman a shashafa masa abubuwa ya canja kala a riƙa tsorita shi da su kafin ya bari a'a kawai da ka bashi wannan ka rubuta mai kawai Allah yadda sai Allah ya mantar da shi ma da ya yi muku ihu na rana ɗaya kawai shikenan ya manta kawai da su mubashir su rana ihu rana ɗaya shikenan wai wai wai shikenan an gama sai za ki tambaya ba wani tun ihu yan faɗi mi shikenan in ka hana shi ka yaye shi sai ya yayi shikenan to haka in ka bar sabon Allah sai ya faru amma in baka bari ba kuma kana jira wai wata rana shawari ya zo daga ranka ayya banda rai kam mugu ne shi dama labaratun biso fasrif hawa hawa a mu anan anguwan namu anguwan tangalu amma ba musulmai bane akwai wadda alquran sai ya je kiwo ya dawo ya zai sha nono bamboi kiwo fa zai je ya dawo kiwo fa ya je ya kama nono yana sha an yi anan anguwan namu kakan su suna haka suna haka akwai wani tso ko da ke tsoho za a ce ko eh a nan an gwantan galu wallahi mun san shi har yayi girma har yayi jikoki amma ba musulmi bane har yayi jikoki wallahi bai kaciya ba a nan an gwan bai kaciya ba haka a dillin lokacin ai da suka da musulunci ya shiga akwai kakanmu Alhaji Ahmadu wan Alhaji Tukur kakana ya musuluntar da yawa dilirin nan to ya je ya caccanja abubuwa ma da irin mutanen da suke zuwa daga wurare suna cutan sunan wai in ka musulunta ma sai ka in zaka musulunta ma sai ka biya kuma wai sai an sake sai ka ba da rago sai an yi waye waye tsada musulunci yake da shi kafin ka samu ka musulunta ne sai an sai an bi due process da yawa da je war ya kora wa'annan mashutan shi kakan mu alaji malam da yayi rubutu akai da na ga rubutun sa na PhD na gani na ji ai wannan kakan mu ne ai na ga malam da ji wallahi kakan mu ne da shi da baban mahaifi na uwa ɗaya uba ɗaya baban su alaji malam yaro shi ya je kore ya kata kata da su wancan ba na son kama kabilan saboda kar ya zama cin fuska amma dai sun je sun ta cutan tangalun nan ya je fatattake su ya kora su shi wannan to a lokacin da girman su haka ya sa aka yi ta musu kaciya tsoffin sun an aibu ba zuwa sun shigoci aka yi ta musu kaciya to haka فصرف وهذه أن توليهم إلا الدعوة إلا لو ما تولى يسمي أو يسمي فصرف هواها كجو يد سرن wannan zuciya raina ka ka juyar da shi kar ka bar shi tare da ita ka juyar da shi ka kora shi ga barin nafsun naka ita sarrai wa hadir ka kiyayi an tuwalliyahu ta jibinci ranka son zuciya ya jikinci ranka ka kiyayi wannan in aka yi garaje haka ya faru ka samu sarauta a kan ranka ita son rai subhanallah innal hawa shi son rai mata walla abin da ya jibinta ya samu hawa mulki a kansa ya sarautu a kansa yusmi nan da nan kisa yake yi shi au yasmi ko kuma ya aibata ko ya kashe ko ya aibata duk wanda ya hau kansa zai kashe ko ya aibata yusmi na farkon nan daga al-isma'u ne al-qatlu kenan kamar ka ce asmaitu saida asmaitu saida na kashe abun farauta an gane daga nan ne kaga akwai jinasi a wannan kalmomi guda biyu yasmi kuma ma'ana za aibin kenan wasamahu wasman ya aibata shi kenan wasamahu wasman wannan na farkon kuma daga al-isma'u ne kamar yadda na gaya muku daga asmaitu saida an gane ko fasrifawa wa hadir an tuwalliyahu akwai nuska riwaya da an tuwaliyahu an tuwaliyahu akwai akwai nuska da haka fasrifawa ka juyar da son ran ita rai wa hadir ka kiyayi an tuwaliyahu kar ka bi daga muwalati ne daga minal muwalat kenan kar ta bi kar ta bi son rai innal hawa domin ita son rai mata walla abin duka da ta akai garaje ta jibince shi ta zama ita take jujjuya shi to take yusmi yanzu za ta yi kisa au yasmi ko kuma ta aibata innal hawa mata walla yusmi aw yasmi kaga ai abun yana kama yusmi da yasmi amma yusmi za ta kashe yasmi za ta aibata wara'iha ko ka kiyaye ta ka kiyaye ta ka kiyaye ta ita rai din kar ka batta haka ka rika kiyaye ta don ka batta ta tafi kiwo za ta ci komi da komi don haka ka samu sanda kana kiyaye ran naka wara'i haka kiyaye ta waya ita domin ita ita rai sa'imatan tana mai kiwo ne fil a'mali a cikin ayyuka nagari an gane tana iya tafiya cikin ayyuka na garin ma ita rai ta ta kiwo sa'ima ai mana tana ra'iya kenan tana kiwo wa in hiya sa'alatil mar'a ko da ta ga daɗin makiyaya mana ko da wurin kiwon ya mata daɗi almar'adin kenan makiyayan ko da ta mata daɗi to fala tusmi wallahi karka barta ta ci gaba da kiwo ana Allah ko wanda ya gane menene manufan wannan wurin ba wara'iha ka ɗau sanda kai ta kiwon ranka waya domin ita dai sa'ima mai kiwo ce fil amali a cikin ayyuka kyawawa za ka ganta wata rana tana kiwo a cikin su amma wa in yasta'alatil mar'a ko da ta ga daɗin makiyayan ta ji daɗin makiyayan to fala tusmi kar ka barta ta ci gaba da kiwo ka hana ta an gane gurin manufan wurin fasara kan na san ai kuma ya gane to amma me manufan kuma eh ba wanda ya dago me ake nufi wara'iha ka kiyaye ranka ka rika kiwonta wahaya domin ita fil a'mali sa'imatu ko sa'imatan mai kiwo ce a cikin ayyuka kyawawa wa in yastalatil mar'a ko da ta ga dadin makiyaya ya yi mata daɗi tana ta ci tana ta kiwo to fala tusini kar ka bata ta ci gaba da kiwo kar ka bata ta ci gaba da kiwo a nan ɗin hana ta har yanzu to abinda wannan gurin yake nufi ita rai wani lokaci za ta saka kai mai kyau tana kiwo ma'ana a cikin kyawun ayyuka ne za ta ce ma ka yi mai kyau tana iya yi sai ta zuga ka kamar yadda ɗazu na faɗa ta ɗaura ka to ko mai kyau ta ce ma ka yi ko da makiyayan ma'ana ta yi daɗi ko mai kyan ranka ya ce ma ka yi karka yarda karka yarda ka biye mata muguwa ce kana ganin wai mai kyau ta ce ma ka yi ko wallahi karka yarda ko dai yanzu ma bai fita ba misali sai ta ce ma kai karatun qur'ani sai ka fara kana ta karatun qur'ani wai ranka ne fa yace ma kai sai kawai kai ta fesa qira'a tilawa ta yi daɗi qira'a yi daɗi to in dai ne ta gaya ma yace ci gaba ci gaba karatun nan gawa yayi kyau yayi kyau ka ce ba za a yi ba sallah za a koma sa kaƙi wa in yastalatil mar'a ko da makiyayan ta yi daɗi falata su ne karka bata ta ci gaba da kiwo wurin bar wannan ka ce sallah za a yi ko kuma kana cikin sallah kana sallah kana sallah sai sai kira ai sallah na to bar kana sallah ne bar sallah haka ko ma zikiri in kana yi a tsaye ta ce ma kai yayi kyau a tsaye nan bar in a tsaye zauna kullum ku riga ku riga sabani da ita kawai komi yadda ta burge ka ta sa kawai kana ganin ta yau kam ta umurce ka bai ƙarya ne zaka ji a gaba me zai faɗa rubba abin nan abin nan bin haisu lam yadri anna summa bi dasani robo dawa a ciki ake sa guba mai daɗi a ciki ake sa guba ka biye mata ta sa ka kai tarya shikenan ka je lahira a ce je ka wanda kake yi don su su biya ka kaga ka haɗu da sharrin nafsu da ka wara'iha ka kiyaye ka kiyaye ka kiyaye rai waya fil amali sa'imatan don mai kiwo ce a cikin ayyuka na garin ma zaka ga tana ta kiwo wata rana kaga kaman da gaske to wa in hiya salatil mar'a ko da kaga dadin makiyaya to fala ta shi kar ka bar ta ka ci gaba da kiwo a wurin hadi in ta ce gabar ka ce a yamma in ta ce sama ka ce a ƙasa in ta ce fari ka ce baƙi wuluk to haka ake so ku dawwama da kai da rai yanzu ba ya fita ko dai har yanzu yanzu kan kowa ya gane ko to alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك نستغفرك ونتوب إليك ina ga duk wani karatu da zamu yi yanzu kam inda muka kwana duka to sai bayan sallah kuma saboda muna tunanin za mu ajiye karatun in Allah da ranar laraba za mu ba da hutu sai kuma bayan sallah insha Allah daga duk darasin da muka yi shi kam an ba da hutunsa kenan sai bayan sallah daga yau insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين